أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو قوة رمضان هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوها مدينة shekara ta 1444 wanda ya daidai da 25 kenan ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara wato ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a aya ta 30 zuwa aya ta 31 a cikin wato suratu wato at-tauba a shafi na 191 a yau da yarda Allah subhanahu wataala za mu tashi kan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatun da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaran ba Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا
to wannan aya kamar yadda muka saba bayani ibnu ashur ya ce jumla ce tana tabbatar da ma'anar jumlar wa qalatil yahudu uzairun ibn allah domin an ce sun ce su yahudawa uzairun ibn allah wa qalatil nasara almasih ibn allah su ko kristoci sun ce yesu almasih dan allah ne to kuma alhali wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida kenan wannan sai ta tabbatar da wato munin abin da sun ka aikata ina fata an fahimce ni domin su abin da an ka umarce su cikin littattafansu shi ne su bauta ma abin bauta abin bauta guda an gane ko to Allah ce ittakhadhu surriqa aslin fi'ili na ittakhadha asluhu akhadha ne da larabci to in an ka ce akhadha ya rike abu ko ba haka ba akhadhtul kitaba na rike littafi to haka shi ko ittakhadha sai ya zamanto a hazana an ƙara mishi alif da alhamza yanzu katala ya kashi iqtatala sai a ce sun yi yaƙi kaga an ƙara alif an ƙara mi ta'un to a haza maimakon a ce itakhadha sai mi sai alhamza ta yi nisa tana daga cikin huruful halq ita ko ta'un tana daga cikin huruf waɗanda suke mi suna nan atraful lisan sai aka ga cewa tunda ta'un tana waje to bari a maida shi ta'un biyu ya fi mi ya fi sauki sai an ka ce ittakhadha dan haka ta'un guda ba asalinta ba ta'un bane kai hattara ittakhadhu surriki ahbarahum malaman su jam'i ne na alhibru ko kuma alhabru jam'in su sai a ce ahbar da haƙarni an gane ko ba akhbar ba wancan mai digo wanda yake na labarai surriki malaman su an gane ko surriki malaman su wa ruhbanahum jam'i ne na rahib shine ma wato masu ibada ya an ce ar-rahib shine mutumin da ya yanke don ibada wanda kuma musulunci ya hana wannan kristoci ne suka kirkiro shi Allah subhanahu wataala yace wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa kathirun minhum fasiqun da haka rahib daga ruhbu ne shine tsoro an gane ko daga nan turawa sun ka kirkiro wannan terrorism ko terrorism sun ka ce al-irhab ba da tsoro wadmum ilayka janahaka min ar-rahab to ar-rahib mutumin da tsoron Allah ya yi yanke saboda ibada amma musulunci bai da wannan ba amma su kiristoci suna yin wannan a hana mutum aure a ce tsarkakakke ne a hana mace aure a ce tsarkakakka ce karshe sai su zo shiga zina na fata fahimci ne wanda kuma da yawa daga cikin yan buda suna da irin wannan akida sai sufaye waɗansu daga cikin sufaye suka ɗauki wannan akida sai suka wuce iyaka a'a da jikin da ruhin ko ne na da bukata ina fata an fahimci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna lijasadika alayka haqqan jikinka yana da haƙƙi amma wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka to waɗannan masu ibada sharri ne daga cikin al'umma an gane ko me ake nufi sharri ne daga cikin al'umma domin mutane ne waɗanda mutumin da ake ganin yana yawan ibada bai da ilimi sai a yi sai a mai kyakkyawan zato mun fahimci wannan to amma karshe sai ya je ya afka mutane cikin hasara ko cikin halaka ko sa abin da yasa saboda shi in an kai mai fatawa zai iya bada amsa amma shi bai da ilimi ibada ce yake so to kun ga wannan bai dace ba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun rike waɗannan abin bauta an gane ko abin bauta sun kamar Allah subhanahu wataala kenan kaga malaman su sun zamanto abin bauta domin suna sharra'a musu su ce abu kaza halal ne alhali Allah ya haramta su ce abu kaza haram ne Allah ya wato Allah ya halatta shi sannan kuma masu jahilai daga cikin su to wannan ita ce mushkilar kowace al'umma a duniya duk in kaga mutun ya kauce ma gaskiya a duniya to sanadi biyu ne kakka sa tsammani akwai na uku an gane ko abu biyu da kaga dan adam akan bata abu biyu ne kakka kara kakka rage duk abin da za a karawa sharha ne kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da su kuma ya kore ma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadannan abubuwa shine mi Allah ya ce wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha ma dalla sahibukum ma abucinku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bata ba domin mi domin shi ba jahili bane wa ma qawa bai halaka ba saboda jahili shine ke halaka ya kama hanyar da bai san inda za shi ba kuma wa ma yantiqu anil hawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya furci akan son ransa domin mi domin malamin da ya san gaskiya ya kauce mata ya bi son rai dan haka duk wanda kaga ya bace a duniya dauki wadannan abubuwa guda biyu ko dai jahili ne babu ilmi ko kuma masani ne ya san gaskiya ya take ta ba yadda za a yi a samu an an kauce ma gaskiya babu wadannan abubuwa guda biyu tare da adam Allah kai mana tsari to shi yasa sai ittakhadhu ahbarahum malaman su malaman su wadanda ba na gaskiya ba don ba dukkan malaman su ake nufi ba nan ana iya dukkan malaman su Allah ya ce amma ana nufin ba dukkan malaman su ba dan daga cikin malaman su akwai wadanda suke tsaya ma gaskiya innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a daga cikin ahlul kitabi akwai mutane na gari daga cikin malaman su ba da kuma cikin jahilan su domin akwai wanda suka musulunta suka bi gaskiya to sun rike su arbaban abin bauta min dunillahi sun kabar Allah subhanahu wataala alhali ko duk mutumin da Allah ya bashi ilimi an gane ko abin da ya kamata shine ba ce ba mutane da yi su bi shi ba a'a su bi Allah duk da annabawa da suka zo suna nuna maka ne da zaka bauta ma Allah amma kima su ba za ta ragu ba don mi don su nuna maka abin Allah domin kai ba kishiyar Allah bane bai dace kaga mutum yana bin ubangiji ba an gane ko kai ka ji haushi idan dai har kana son addini mun fahimci wannan Allah ya faɗi wannan ƙarara hatta da annabawa ba sa iddia'in su a bauta musu ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تعلمون الكتاب in mun kadiba da asim da hamza da kisa'i da khalaf da ibnu amir su sun karanta bima kuntum tuallimuna alkitaba saboda kun kasance kuna sanar da mutane littafi allama yuallimu ta'liman sauran qurra'u sun karanta bima kuntum ta'lamuna alkitaba saboda sanin da kuka yi littafi to tuallimuna anan ya fi fadin ma'ana domin sani daban ka gane kuma ka sani ka sanar daban mun fahimci wannan in an ce alima ya san abu allama ya sanar ba duk mutumin da ya sani bane yake sanar da yake sanar da ilmi kuna fatan kun fahimce ni shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Bukhari na sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa sahabati ajma'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin yace khairukum man ta'allama alquran wa 'allama mafi alkhairi daga cikin wannan al'umma bayan ita ce mafi alkhairi cikin al'ummomi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas to man ta'allama al-qur'ana wanda ya je ya nemi ilimin al-qur'ani wa 'allamahu ya sanar da shi domin wani ya ji ya sanar ya yi karatu amma bai so ya sanar yanzu da yawa daga cikin ɗaliban ilimi yanzu matsalar da muke fama da ita shine da yawan waɗanda suka yi karatun addini ba sa son su karanta saboda turawa su sun ce in ka karanta alƙur'ani to kai ba ka da avenir mai karatun ƙur'ani aka ce bai da avenir bai da future shi yasa da yawan mutane ba sa so su kai ƴaƴansu makarantun alƙur'ani kuma mutum da yayi musamman wanda yake jami'a dan samu dan diploma kishi ko dan certificate za mu ce da mai jin english shi kenan sai ka karantar da addini wani abu ne da bai dace ba to idan kai waɗansu sun tsaya sun karantar da kai har ka samu ilimi sai kana ganin cewa wannan hanyar ci baya ce to ai an kare kana addini kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafifici daga cikin al'ummarsa khairukum man ta'allama al-qur'an wa 'allama bima kuntum tuallimuna alkitab kenan wato wannan ya nuna suna da ilimi kuma suna sanarwa wa bima kuntum tadrusun wala ya'murukum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba ko kuma a wata qira'a wala ya'murukum imamu nafi' da abu ja'far an gane ko da ibnu kathir da imam al-kisai suka karanta wala ya'murukum ina kawo qira'at saboda dalibai su san cewa ba qira'a guda bace kaka ji an karanta da abinda baka sani ba kaza bura kace kaza kaza kaza kaza almuhimmu dai mutumin da ke jin tsoron Allah annabawa Allah ce bai dace su aikata wannan ba to ina ga wanda ba annabi amma sai ga su an karke su ahbarahum malaman su sun san cewa an ba su matsayin Allah amma suka yarda wa rubanahum da kuma masu ibada nasu jahilan su an rike su arbaban min dunillah ana bauta musu kuma bayan Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata wato daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam karanta wannan aya imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi daga adi ibn hatim an gane ko at-ta'i wato hatimu ta'i ɗaya ne daga cikin manya-manyan masu kyauta daga cikin larabawa duk in za a kafa wato kafa misali da mutumin da yake da yawan kyauta sai a ce wato hatim a ta'i an gane ko daga banu tsaye ne to ɗansa da ake kira adibna hatim ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na zo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wuyansa akwai salibin min zahabin salib wannan abin nan na alama ta kiristanci wanda yake min zahabin ta zinariya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi ifrah anka hada kiran ka cire wannan ka katse shi bayan nufin ka je ka jefar da shi ba domin zinariya ba abin walakantarwa ba ce ana iya ɗaukar ta a narkar da ita amma ba yana nufin a watsar da zinariya ba za a amfana da ita ba an gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce sai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta wato wannan aya ta suratu bara'a ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabun min dunillahi wal masih ibn maryam shikenan da ya ji wannan aya sai ce a'a innahum lam yakunu ya'budunahum ai ba bauta musu ke yi ba domin abin da ya dauka bauta shine mi a zo ayi ruku'i ayi sujada ayi kaza ayi kaza wannan nau'i ne daga cikin nau'i na bauta amma ba shi kadai ne ibadar ba ina fata an fahimci domin lokacin da kake ruku'i ga Allah bayan cewa gabanka suna dukawa ai zuciyarka tana kudurta wane ne kake dukawa yana karin mafinci wannan to shi yasa shi sai ce ai ba bauta musu suke yi ba amma inna hum yakunu ya'budunahum walakin lahum idza ahallu shay'an idan sun ka halatta musu wani abu to shi kenan sai su yarda da shi ahallu wa idza harramu shay'an harramuhu idan sun ka ahallu shay'an idan sun ka halatta musu wani abu istahalluhu sai su yarda da cewa shi halal ne malami bai da izinin ya halatta ko ya haramta sai ne ce ma Allah ya haramta ga aya ko ya ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce abin nan haramun ne ga hadisi ingantacce wannan ma'ana ta tabbata amma shi malami mai isar da sakon Allah ne shi ma manzo mai isar da sakon Allah ne bai da izinin ya haramta ko ya halatta sai da izinin Allah ka gani yana da kyau mu fahimci wannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to shikenan إذا أحلوا شيئا ولكنهم إذا أحلوا شيئا استحلوه وإذا حرموا شيئا حرموه wannan hadisi hadisi ne wanda ke malamai sun hassana shi daga ciki akwai Sheikh Nasir Din Albani da cewa sun ka inganta da wannan hadisin da an ce hasan kida ana iya aiki da shi kenan abin da ya kamata mu fahimta anan cewa shine cewa wato sun riki waɗannan malaman su da jahilan su wato matsayin alloli kenan ashe wanda zai halatta ma abu ko ya haramta maka abu kawai ka ɗauka babu wani dalili wannan kuma ba shi da wucewa ba duk jahili ya zo wajen malami siyasa shi gaba ba haka ake nufi ba a idan mutum ya faɗi cewa abu kaza halatta ne ko haram ne to ana buƙatar dalili dalili in ka bada dalili ka huta shi yasa yanzu malamai ma na masu yin littattafai su ce al-fiqhul islami wa adillatuhu al-fiqhul islami wa adillatuhu ga magana ga dalilinta hatta da littattafai da aka yi irin su abin da mudawwana irin su mukhtasar khalil yanzu ana ana ta fito fitda dalilai ga ayar da take nuna kaza ga hadisin da yake nuna kaza saboda ɗaliban da za su taso su taso da ilimi wanda yake mai akan hujja ba wai kawai a faɗi magana ba sai zama to shikenan an yi shiru mun fahimci wannan sun rike su arbaban min dunillah wal masih ibn maryam kuma sun rike masihu dan maryam wato abin bauta a nan abin da ya kamata mu gane shi ne cewa to a nan sai malamai wasu malamai suka ce kenan sai a ɗauke shi ala tauziya tunda an ce akwai yahudawa wa qalatul yahudu uzairun ibn allah wa qalatul nasara al masih ibn allah to ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah mu ce ittakhadhu ahbarahum wanda suka ce ala tauzi'i yahudawa sun ɗauki malamansu wa ruhbanahum su ko kiristoci sun dauki wato masu ibada daga cikin su domin kiristanci galibi masu ibada ne ake bi min dunillahi wal masih da maryam sai kuma zuwa ga kiristoci domin su yahudawa ba su rikiye su almasihu ba abin bauta don uzairu ne sun ka dauka ibnullah su a wajen su ma wal iyad billah yesu almasihu dan dinabi wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima shine ake kira ala tawzi'i wat tanwi'i ba ala ittihad ba ƙur'ani yana iya zuwa haɗu magana biyu amma idan aka duba kowanne zai ɗauki nashi in baka fahimci wannan ba sai ka je kai fasara kai ɓanna Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara wa qalu sun ce lan yadkhul aljannata ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan sai wanda yake akan aike bai hudi aw nasara ko ko mi ko ko kirista sai waɗansu suka ce ai kiristoci da yahudawa sun ce ba mai shiga aljanna in ba su ba haka ne ko ba haka ba ba haka ne yake nufi ba wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan yahudawa sun ce ba mai shiga aljanna sai sai ba yahudi au nasara wannan au litawzi'i ce sai ka rarraba su ko kiristoci sun ce ba mai shiga aljanna sai ni sai kirista domin a aqidar yahudawa kiristoci kafirai ne a aƙidar kiristoci su yahudawa kafirai ne ina da dalili ko babu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qalatil yahud laysatin nasara ala shay wa qalatil nasara laysatil yahud ala shay wa hum yatluna alkitab kaga Allah ce ashe wa junan suna kafirtar da juna mun fahimci wannan shi yasa kada ka taba sa tsammanin da yahudanci da kiristanci aqida guda ce ba aqida guda bace shi yasa inda Allah ce walan tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum ba ana nufin ba da yahudawa da nasaru ba za su yarda da kai ba ko kristoci sai mi sai ka bi su ba haka ake nufi ba yahudawa ba za su bi ka ba sai ka zan yahudi kristoci ba za su bi ka ba sai ka zan krista don ba aqida guda bace su uzairu dan Allah ne a wajen yahudawa a wajen kristoci uzairu ba dan Allah bane a wajen kristoci yesu almasihu dan Allah ne kuma Allah ne wal iyadu billah su ko a wajen yahudawa yesu almasihu dan zira ne to wanda ya ce ma Allah wani dan zina ne kaga addinin na zama guda amma mu ne musulmi muke nan bacci shi yasa akwai wani malami a kasar Saudiya ya karantar da mu a ma'ahad na Rabitul Alam al-Islami wato ad-Dr. Munqidh Saqqa wani babban malami ne mai yawan bincike akan addinai da masters kin shi da doctors kin shi duka yi shi ne akan at-Taura da Injila halil Tauratu kalamullah halil Injil kalamullah zai dauko ya karanta ya ja ya nuna maka cewa wannan abin yake nuna cewa ba maganar Allah bace in ka samu waɗannan littattafan za su taimaka maka sunan shi dr munqidh as-saqa ya yi karatu akan al'adiya kuma yana zuwa yana wakiltar musulmi har a ƙasashen turawa ana tattaunawa akan matsala ta addini in ka shiga cikin google da kasa zaka ga sunansa da kuma irin littattafan da ya gabata sanin irin waɗannan malamai yana da muhimmanci to almuhimmu dai wal masih ibn maryam to anan sai zaman to ahbaruhum yahudawa ruhbanuhum wal masih ibn maryam ko ba haka ba su ko da kiristoci ne waɗansu malamai suka ce a'a ittakhadhu ahbarahum nan ya shafi kiristoci da yahudawa domin yahudawa suna da malamai na addinin su kiristoci suna da mi suna da malamai wa ruhbanahum da kuma masu ibada daga cikin su su ma yahudawa suna da masu ibada daga cikin su kiristoci suna da mi suna da masu ibada daga cikin su amma wal masih ibn maryam nan sai ya zama to ya shafi kiristoci kawai kenan wa abadul masih ibn maryam wadansu malamai suka ce in kana son ka huta sai ka ce wa abadul masih ibn maryam ko ko ittakhadul masih ibn maryam ilahan domin su kristoci ne suka rike shi suka rike annabi isa wato matsayin ubangiji wal masih ibn maryam isa dan maryam duk qur'ani in yazo sai ce isa ibn maryam isa ibn maryam saboda mi saboda bai da mahaifi ko ba haka nan bane kenan ku sai a danganta shi zuwa ga mi zuwa ga mahaifiyarsa mun fahimci wannan da kyau shi yasa dangantuwar da zuwa ga mahaifiyar shi babu shakka ko ba haka nan bane sai dai in kuskure an kai a likita aka canza mata amma dan ta danta ne amma uba fa sai a ce to akwai shakka dan wani lokaci ana tsoron ba a san abin da ya faru a ƙarƙashin ƙasa wal masih ibn maryam sannan sai malaman ulumul qur'ani suke cewa wato tafsiri in kun ka duba annabi isa ya bani isra'ila ke cewa bai cewa ya qaumi ya qaumi ya qaumi suka ce saboda yana da mahaifiya ne cikin su bai da bai da mahaifi sai ce ya bani isra'ila ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura amma bai cewa ya qaumi ba amma sauran annabawa sai su ce ya qaumi saboda ni saboda suna da mahaifi suna da mahaifi ban sani ko mun fahimci wannan ba haka ka su malamai suka ce kuma wance dole sai ka dauki wannan ra'ayi an gane ko sun rike su arbaban abin bauta min dunillah sun bar Allah subhanahu wataala shi ko rikon wani wannan ka riki wani abin bauta shine abin da musulunci bai yarda da shi ba shi musulunci ya ne Allah shi kadai shi shi yasa ma qur'ani ya kira su zuwa ga tauhidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga tauhidi qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun kaji qur'ani ya hada وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا با أمرتي سو با سي دي سو بوتا ما ابين بوتا دايا شيني الله سبحانه وتعالى با أمرتي سو با سي دي سو بوتا مي ابين بوتا دايا شيني الله لا إله إلا هو babu abin bauta ba wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta sai Allah subhanahu wataala wasu an ce an ce la ilaha sai ce ba wanda ake bauta masa sai Allah a'a akwai wanda ake bauta masa ba Allah ko ba ka da bane wani sai ce ba wanda ake bauta ma da gaske sai Allah sai a ce a'a da gasken ba akwai wanda ake na ana bauta musu a duniyar amma ba wanda ake bauta ba da gaske ya cancanta a bauta masa sai wa sai Allah su wadancan ana bauta musu amma ba su cancanta a bauta musu dole sai mun fahimci nafiyun wa isbatu ne la takuri la ilaha ba wani abin bauta in ka tsaya nan ka zan kafiri domin har Allah ya shiga ciki in ka ce illallah isbatul ibadati lillah khalaqta jami'al ma'budat wa athbatta al-ibadati lillah subhanahu wa ta'ala wahda wannan shine tauhidi kuma ayoyin qur'ani duka abinda jagoran abinda annabawa suka zo da shi da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tauhidi da an kauce mu tauhidi to kuma an samu matsala Allah ya kyauta subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun daga abinda suke yin shirka da shi suke hada Allah subhanahu wa ta'ala da shi mun fahimci wannan a nan da aka ce amma sai kai hattara ma nan malamai suna ɗaukar ta abinda ake kira ma mausuliya ɗalibin ilimi yanzu in yaji an ce ma shi kenan sai ɗauke ta guda akwai ma istifhamiyya akwai ma masdariya an gane ko akwai ma kuma mausuliya akwai ma nafiya to cikin su wace ta wannan kaga ka zo ka yi tsayi amma mausuliya shine subhanahu wa amma yushrikuna idan muka dauke ta mausuliya kenan sai ta zama to allazi ita ce wadda ake cirewa sai a kawo allazi wurin ta ay subhanahu anil ladhi yushrikunahu bihi in kuma ka dauke ta ma masdariya sai ka ce amma yushrikuna kenan sai zama to ashraka yushriku ishrakan sai ka cire da ma da fi'ilin sai ka kawo masdar ka adha subhanahu anil ishraki Allah ya tsarkaka daga ishirka da shi shikenan to in ba haka ba akwai matsala to amma ita wadda ma mausuliya duk inda ka ganta cikin qur'ani in ka haɗu da ita su dubu akwai ƙa'ida ta al-ijmal wa tafsir ka rike da kyau ƙa'ida ta al-ijmal wa tafsir duk inda ka ji ma mausuliya ta zo ko ismul mausul akwai ijmal wa tafsir da an ka ce subhanahu amma yushrikun in mun ka ce mausuliya ce ma'ana Allah ya tsarkaka daga abin da suke shirka da shi menene suke shirka da shi yawa gare shi waɗansu sun ɗauko uzairu sun haɗa shi da Allah wa ƙalatar yahudu uzairu ibn Allah kaga ya shiga cikin wanga ishba waɗansu ka ce yesu almasihu wa ƙalatar nasara almasihu ibn Allah wasu ka ce maryam ma Allah ce amma yushrikuna wa id qala Allah ya isa ibn maryam anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah goma ka su ma an sanya su abin tarayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka nan bane wa idza ra'a alladhina ashraku shuraka'ahum qalu rabbana هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون daga cikin abin da ake shirka da Allah da shi wato bayan kuma ka akwai mala'iku don sun ce su ma ƴaƴa mata ne da Allah wa yaj'alu lillahi banati subhana wa lahum ma yashtahun ko ba haka bane wa ja'alu malaikata alladhina hum ibadur rahman ko inda ar-rahmani wa taqra'a inatha ashhadu khalqahum ko a ushidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alu amma yushrikuna Allah ya tsarkaka ga duk abin da aka shirka da shi hadda abinda Allah bai faɗa ba wanda mu ba mu san shi ba don ya ce yudahiquna qawla alladhina kafaru min qabl su kansu kristocin da yahudawa suna koyi ne da abinda wasu kafirai suka faɗa to Allah bai faɗa mana su ba su bai faɗa mana ba menene suka ce amma dai sun yi shirka da Allah dan ya ce yudahiquna qawla alladhina kafaru min qabl subhanahu amma yushrikun Allah ya tsarkaka daga shirkar da ake yi masa Allah kai mana tsari da shirka to malam sai Allah ya ce
يريدون أن يطفئوا أكبر
kun san muna farawa ne da tafsiri galibi na jalalai ne saboda mu bayyana kalmomi ɗaya bayan ɗaya abin da yasa nake yin wannan saboda mustawa na ilimi na mutane ya bambanta to kaga wanda za a fassara kalmomi ɗaya bayan ɗaya zai fahimta yanzu ya kashe cikin hukumce hukumce wani yana iya ɗaukar kaɗan daga ciki wani yana iya ɗaukar mai yawa shi yasa galibi ke farawa da fassara kalmomin domin mutum ya ji menene ma'anar waɗannan kalmomin zai amfana da wannan Allah ce yuriduna suna so an yutfi'u nurallahi su bice hasken Allah an gane ko su bice wani aka ce bicewa ai bai san abin da ake nufi ko inda an ce becewa wanda Hausa ce ta zaure bicewa wato kamar wuta tana nan wutar fitila sai ka kashe ta to ana nufin su kashe hasken Allah to kaga wanda a ce ma kashewa shi ne muka sani ko amma ana nufin shi ne ku bice ku ne ku kashe yuriduna suna son an yutfi'u nurallah su bice hasken Allah shi yasa za ku ga yanzu ina irin wannan gas wanda ake yi na kashe wuta da kuma gidajen kashe wuta irin na yan kwana kwana ana kira su itfa'ul hariq daga atfa'a yutfi'u yutfi'u itfa an gane ko kuma wannan kalma akwai ta cikin qur'ani wa qalat al yahud yadu allah maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahum al adawata wal baghdha'a ila yawm al qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha allah atfa'a kina wannan yana maka cewa ana amfani da wannan kalma wajen kashewa haske ko kuma amfani da ita wajen kashe wuta ko ta rikici ko kuma wuta wadda ta shiga ta tashi da girgi ana ganin ta to yuriduna suna son an yutfi'u nurallah yace su shafe hasken Allah mai jalalain yace shar'ahu shari'a Allah ita ce hasken Allah wa barahinahu da kuma barahin jam'i ne na burhan dalilan da suke nuna tauhidi na Allah subhanahu wataala bi afwahihim da bakunansu an gane ko bi aqwalihim fihi da abin da suke faɗa game da Allah duk an ka faɗi wani magana sai su kawo wata magana suna su kawo shakka cikin al'amarin ubangiji to wai me yasa suke yin wannan saboda ni saboda suna son su kawo shakka game da al'amarin Allah suna son addinin musulunci kan aida da shi ne addinin Allah shi yasa sai a ce terrorist tun waɗancan lokuta an faɗi abubuwa ga annabawa duk da wanda zaka zo da ita sai an ce a'a ka zo ne da canji dan revolution ya kan kace ma annabi Musa yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fama za ta'muru an kace ma annabi Musa ya gudu annabi wa qala fir'aun dhabuni aqtul Musa wa liyad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi al fasad ko ba ka bane haka ne duk abin da zaka zo da shi na gaskiya kai ka dan ba a tuhumce ka ina fata an fahimce ni yace to wa ya'ba Allah Allah ya kiya Allah bai yadda ba illa an yutimma nurahu sai Allah ya cika haskensa sa walau karihal kafirun ko da kafirai yace illa an yutimma yace illa an yuzhira kina sai Allah ya bayyana nurahu inji shi mai jalal yace yuzhira kina nurahu hasken sa walau karihal kafirun ko da kafirai sun kyamaci zalika wancan ma'ana ko da sun kyamaci cewa Allah subhanahu wataala ya cika hasken nan sai Allah subhanahu wataala ya cika shi mun fahimci wannan to kun ga wannan mun kawo bayani ne a takaice don saboda yan uwa masu abin da su fahimci ɗaiɗaikun kalmomin to idan muka zo cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir sai ibnu ashur yace wanda aya ta yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim istinafun ibtida'i eh an ce istinaf kamar an fara wata magana ne an gane ko amma ibtida'i wanda mai zaman kanta tunda da istinafun ibtida' duk abu guda ne to akwai istinafun bayani istinaf shine an fara magana bayani don ai bayani abin da ya gamata istinafun fara magana ibtida'i magana ce mai zaman kanta bai hana tana da alaka da abin da ya gabata ba sani kuma fahimta ba yace li ziyadati isarati ghayril muslimina ala ahli kitab dan mi don saboda a ƙara an gane ko wato motsar da hushi shine isara daga asara yufiru a motsar da hushin musulmi ala ahli kitab akan ahli kitab bi kashfi ma yudmirunahu lil islam saboda a bayyana abin da suke kulle da shi an gane ko bi kashfi ma yudmirunahu don a bayyana abin da suke koye da shi lil islami ga musulunci min al mumalati wato na al mumala ma'ana suna da suna ta wani haka haka kwane kwane zigzag da suke yi kenan ma'ana su ba musulmi bane wa ta'libi kuma suna nan suna haduwa an gane ko allaba shine wato kamar ka hada abu suna nan suna hada adawa su ala munawati dini akan yaki da addini hina tahaqqaqu lokacin da sun ka tabbatar annahu fi intishari addinin musulunci yana yaduwa wa buhurin kuma yana samun wato karfi kenan an gane ko fasara hasaduhum sai hasada su ta motsa an gane ko wa khashaw zuhurahu suka ji tsoron musulunci ya ƙara karfafa zuhura fadlihi falalan musulunci wato abin nan ta ƙara falalan musulunci ta ƙara yaduwa a duniya ala dinihim akan addininsu malam yace fa dhamiru fi qawlihi yuriduna a'idun ila alladhina utul kitab kenan yuriduna li yutfi'u nur Allah bi afwahihim munasaba shi yana komawa ne zuwa ga ahlul kitab din nan da Allah ya baku labari waɗannan da Allah ya ce muku mushrikai ne saboda kuna ganin su ahlul kitab ko ba ka bane kuna ganin akwai qasimul mushtarak ko ba haka bane injila da attaura asalin su magana wace magana Allah ce to amma Allah ya ce sun canza waɗansu wurare ko ba haka bane to sai kada mu sa tsammanin Allah ya ce muna qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir sai mu ce haba ai waɗanda ahlul kitabi ne ya kamata mu dan bi su hankali sai Allah ce kai ba ku sani ba yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim mutane ne waɗanda suna son sai sun yaƙe ku sai sun ɓata addinin ku musamman da baki saboda malami mai zaƙin baki an gane ko ya san yadda zai yi shi ɗauko ƙarya da gaskiya ya cuɗanya su ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun ga takrikta yadda za a yi a ɓata musulunci wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون kaga ashe masani in ya san gaskiya ya kibinta bakin hatsari bakin shi shi yasa adawar su take da hatsari kwarai da gaske musamman yahudawa na fata an fahimci ni la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun da haka waɗannan mutanen ko da littattafan su da namu akwai abubuwa alqasimul mushtarak amma su saboda sun san sun kauce ma gaskiya suna da hasada ta asali tare da ku duk abin da zai halaka ku shine suke nema shi yasa kakkuru kakkuru da su bakin ku kuyi musu da'awa ku nuna musu ga abin da Allah ya ci amma ka sa tsammanin su su soka wallahi kai shirme walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wanda ba ra'ayi ne nake faɗa ba ayoyin qur'ani ne kuma wanda ya faɗi wannan magana Allah subhanahu wataala shi ya halicce ni shi ya halicce ka shi ya halicce su duk wani dubara wanda za su yi maka kai ne kake kallon su matukar musu musulunta ba ko kai ka kafirta to ba wancan soyayya babu shi sai dai in kana da abin da suke so an gane ko su zo su saya kai kaga abin da kake so jinsu ka je ka saya amma ka ce kana so su cikin rai wani ba zai taba yiwa ba in dai kana musulmi su ma ba za su so ka ba wallahi sai in sun musulunta ku so juna ko ko in ka zancan cikin layin su can ku ta tahiya kullu al-adawati in sha'ir qad turja izalatuha illa al-adawatu man adaka fi din duk adawa ana tunanin tana iya kariya amma banda adawa ta addini wallahi duk adawa ta duniya komi tsanninta tana iya karewa amma ban da adawa ta addini in kan ga adawa ta addini ta kare to cikin ku ne ya bi addinin wani wannan ya kamata mu san da shi Allah ya kyauta to da haka dai su ahlul kitab wato suna son su shafe bi su bice hasken Allah subhanahu wataala saboda suna ganin addinin Allah subhanahu wataala yana ci gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu Allah yaki sai ya cika hasken sa wannan aya da an ka ce wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu to wanga illa ana kiran shi istithna'un mufarragh kai hattara akwai istithna'un muttasil akwai istithna'un munqati akwai istithna'un mufarrag to cikin su wani na aga dalibin ilimi sai ka zo a ce maka to wanga istithna'i na na wani malami da an ka kai shi bango da an ka ce ana rigima kan cewa yankan da ake yi kaza kaza kaza kaza shi ya ce duk dai wanda ya ci yanka wanda ba musulmi na yanka ba kuma na'ura ce ta yanka masa ya ci ko mushe bari mu ce mushe ga wanda suke san su abin nan an kace to aka maka Allahu kakana shi ko ce Allah ya ce hurrimat alaikum almaytatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sam'u illa ma bakaytum wa dhubiha an musubi wa an tastaqsimu bil adam sai an kace wa ma wato wa ma akala as-sam'u illa ma bakaytum sai an kace to wanda istisna'i wani irina mun kata ina kuma ta sinna ce babu ruwa na ni dai Allah ce illa ma zakaitu ya gaba su kona da shi to shi yasa ɗaliban ilimi rashin sanin wannan sai ya kai ka cikin matsala in an ce istisna'i muttasili bari in baka ka'ida da kyau dan mu gane karatun da kyau in an ce muttasili shine wanda jinsin abin da ya gabata da abin da ya zo baya duka abu guda ne ja alqawmu illa zaidan mutane sun zo banda zaidu ai zaidu na cin ina cikin mutane to sunan shi muttasil in an ka ce ja alqawmu illa himara mutane sun zo banda jaki jaki shi na cikin mutane ba jinsi guda bane mun kafi ne kuma in kana so da inda mun kafi shi ka sa lakin kana iya cewa za alqawmu lakin himar to shi ko istisna'ul mufarrag shi aslan ma ba cikin istisna'i yake shiga ba saboda magana bata cika ba shi yanzu nan da anka ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu ko ba a kawo illa ba wa ya'ba Allahu illa itmama nurihi to shi itmam shine matsayin maf'ulun bihi domin shi an wannan an gane ko illa an yutimma fi'li mudari'i ne da shi da an duka masdar munsabik ake kiran shi ma'ana wa ya'ba Allahu illa itmama nurihi jumlar tana buƙatar maf'ulun bihi bata cika ba in mai buƙatar fa'ili ce ma ja'a illa ahmadu to ai asalin shi ja'a ahmadu ne to shi ma istisna'un ne mufarrah jumla ba ta cika ba in ka ji an ce ba istisna'i ba mufarraga ba ma'ana wani abu ne wanda jumla ta riga ta cika ana iya kawo shi ana iya bari shi ban sani ko mun fahimta ba to nan istisna'un ne mufarrag to shi ko istisna'i mufarrag ba a kawo shi a cikin jumla wanda ba a kore ba in an ka ce yanzu in ni ce ma ja'a illa ahmad kaga da mi nafiyu ne to sai a kira shi istisna'un mufarrag domin ka'ida ne sai nafiyu ya gabace shi to a nan kuma sai an ka ce wa ya aballahu illa an yi cin manurahu ga shi istisna'i ne mufarrar amma kuma babu na fiye gabanin shi ba sani ko mun fahimta ba akwai matsala ko babu sai malamai suka ce akwai matsala na fata an fahimci sai waɗansu malamai suka ce kai wannan babu matsala na abin da ake nufi shine saboda shi ya aba fihi ma'anan nafi shi wanga fi'ili yana nuna an kore wa ya'ballahu sun ka ce ai fihi ma'anar nafi don idan an ce in ka kalli abin da ya gabace shi yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahim wa ya'ballahu to kana iya daukar shi wala yuridullahu illa an yutimma nurahu da ya aba da la yurin duka in kana ya aba to shi yasa sai an ka kawo istithna'i mufarrad haka malamai suka ce ba ni da fadi wannan magana ba ina fata an fahimce ni waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a abinda ake nufi yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu ay wa yakrahu Allah sai suka ce to an shafe maf'ulun bihi su fuska cewa isna ibn baragani wa ya'ba Allahu kullu shay'in illa an yutimma nurahu Allah ya kyamaci komai duk wani abu wanda za a bi duk wani kitfifi da za a yi illa an yi cin manuruhu sai Allah ya cika haskensa na fata ko fahimce ni waɗansu a cikin cikin malamai sun tafi akan wannan ina fata an fahimce to almuhimmu dai waɗannan maganganu ne na malamai ina kawo su saboda wani lokacin ɗalibin ilimi zai ji wata magana bai san abin da ta sama gaba ba sannan ya zo ya afka cikin wata matsala wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun Allah ya ki yarda ya ki yarda Allah bai yarda ba bai amince ba illa an yutimma nurahu sai ya cika haskensa walau kari hal kafirun ko da kafirai sun kyamaci haka anan sai mu yi hattara akwai wasu mas'aloli da nake so in kawo kalima ta afwahu qur'ani shi na amfani da gabobi wani lokacin yana rufin ta'kidi wani lokacin ba ta'kidi ba shi na afwahihim jam'i na alfamu baki an gane ko jam'i shi sai a ce afwa saboda lokacin yana da kuwa fa sai mutu baki ake nufi lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه fahu dan bakin shi ake nufi sai in mimun ta zo ne kaza kaga da an ce famu ka gane cewa shi ake nufi an gane ko to anan kalima ta afwa anan ta zo wurare guda biyu na farko ta akidi take nufi na biyu kuma na farko ba ta akidi take nufi na biyu ba ta akidi ba yanzu da inda Allah ce wa qalat al yahudu uzair ibn Allah وقالت النصارى المسيح ابن الله سيأتي مي ذلك قولهم بأفواههم magana ce da suke faɗa da mi da bakin su in za a magana da mi ake magana eh da baki in dai magana ce wanda zaka faɗa in dai magana ce ta zuci sai an ce ka faɗa a cikin zuciyarka wa yaquluna fi anfusihim amma magana ta baki ai an san da baki ake magana to nan tufidu ta'kidi waɗansu malamai suka ce da Allah ya ce ma zalika qauluhum bi afwahihim saboda Allah ya nuna maka cewa ba magana ta zuciya yake nufi ba domin an ka kawo shi an ka ce zalika qauluhum wanda ya ce to qauluhum bil qalbi aw qauluhum bil fami sai an ka ce bi afwahihim kaga nan ta akidi take nufi kuma cikin qur'ani yawa ne da shi wa ma min dabbatin fil ardi wala qa'irin yaqiyu sace ni bi janahihi akwai tsutsun da ke fira babu kafi kai babu fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba sace ni bi aidihim yana yiwa a rubuta littafi ba da hannu ba ka gani to hakan ga ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum sace ni bi dainin tadayantum kun kai mu'amala ta bashi ai ba sai an kawo bashi mutum da an ce in kun kai mu'amala ta bashi to wanga shi ba zalika qauluhum bi afwahim ta'kidina kuma dan a kore nafi na majaz ko ko a ce a kore kowace shakka ka gane magana ce ta baki abu na biyu da Allah ya ce zalika qauluhum bi afwahihim dan ka gane maganar da ba ta da hujja ba ta da tushe ba ta da dalili to sai Allah dangata ta zuwa ga baki ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم أتكن سورة آل عمران يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أتكن سورة الفتح أنا من بهذا القرآن أفواههم ما كان بدون باب دليل أكنتا gabaki ake danganta ta don saboda zuciya ba ta yi aiki ba babu hankali shi yasa ake cewa in zaka magana ka tabbatar da da hankalinka da kwakwalwarka suna haɗe saboda in dai kai yi sake kana faɗan magana hankalinka bai hankalto abinda kake faɗa to shi kenan amma lokacin da akwai alaƙa tsakanin hankalinka da zuciyarka da kwakwalwarka sai zama to duk abinda kake faɗa kana kiyaye da shi ga dalili kwarai da gaske amma idan zama ba ba a shi kenan sai ka taɓa abinda ka ga dama to shi ko in ka faɗi magana babu dalili kai ne kai aikin banza shi yasa Allah danganta to amma da Allah ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim nan suna son su bice hasken Allah da bakin su nan ba ta akidi na ba domin suna faɗar maganganu daban-daban kuma suna rubuta littattafai daban-daban don yakar addini me nan ba ta akidi ake nufi ba don saboda mi suna yin wa'azi don saboda mi don saboda su bice hasken Allah mun fahimci wannan abu na biyu wanda za mu ƙara a nan kafin mu je gaba shine cewa ya kamata mu gane cewa ashe yakar addini da halsuna ba yau aka fara kuma ashe ka kare addini da harshe ashe hanya ta amma ana abin da ya kamata gane da Allah ce yuriduna li yutfi'u nurallahi yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim ba ana nufin ba da wannan ne suke yaka addinin Allah duk damar da Allah ya ba su suna yakar addini da ita suna yaka da baki suna rubutu ta internet yanzu a zamanin mu ta whatsapp ta satellite ta wane ne ta wane ne su ba da kuɗi ko ba ka nan bane su yi makamai su yaƙi addinin musulunci nan bi afwahihim ya baka misalin abu guda ne ɗaya daga cikin abin da suke aikatawa kakka sa tsammanin ba a yakar addini sai da baki in ta kowace hanya ana yakar addini alwasa'il alhissiyya wal wasa'il almaanawiyya mun fahimci wannan dake ko to wa ya'ba Allahu illa an yutimma nuruhu walau kariha alkafirun sai mas'ala biyu da suka yi saura mas'ala ta kafin ta karshe kenan inda Allah ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim a cikin suratul saf mi Allah ce yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim can sai ya kawo li nan kuma sai ya kawo an to yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim nan sai anka ce wa ya'ba yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurah a can kuma sai anka ce yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim sai anka ce wallahu mutimmu nurihi ko ko wallahu mutimmun nurahu walau karihal kafirun هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كاغا إمام حفص da imamu ibn kathir ko ba karɓe ne da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta mutum munuri sauran kuma sun karanta mutum munnurahu da an ce mutum munurihi Allah ne mutum munnurahu Allah zai cika haskensa yana nufin abin zai zo gaba mutum munurihi Allah ya cika haskensa ko ko dukkan su ma'anar su guda a wajen Allah in ka dauka zai cika hasken shi ma'ana a yanzu ne ya tabbatar da shi yana da ba wanda zai taba shi kuma zuwa gaba zai kashe inda ba a so babu matsala amma menene hikimar can an ka kawo an nan an ka kawo an ja an ka kawo lamu ina fata an fahimci annukat albalaghiyya mai ta wannan tafsiri a tahrir wa tanwir ibn ashur ya taɓa bayani kan wannan yake cewa can kuna fahimta ta cikin suratu saffi ana magana ne kan munafikai kun fahimta nan kuma cikin suratu tauba ana magana ne kan mi kan kafirai yace to shi kafiri a fili yake ko ba haka bane tunda da fito shi bai yi imani addinin musulunci ba munafiki wa haka yake yi yace to sai yayi munasaba su kafirai da suke a fili sai aka kawo an domin abin da yake a zahiri munafikai da suke a koyi sai aka kawo li saboda bi saboda a koyi suke sai ta dace da halin su yace in kuma kana so saboda nan an ce wa qalat al yahud uzair ibn allah wa qalat al nasara al masih ibn allah dalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawl alladhina kafaru min qablu qatalahum allah annabi fakun wannan kafirai ne kuma kafirai bane gashi sun faɗi abin sun faɗa amma can sai ce wa man azlamu mimman iftara ala allah al kadiba wa huwa yud'a ila al islam wani ne shi munafiki ne shi yasa can sai kawo wannan namu haka malam yace ni ho ban ce dole sai ka karbi wannan ra'ayi dan ka san akwai wani abin da shi kaje aka wuri a shi bai yarda ba a ba dole bane sai ka karbi matsala ta ƙarshe sai ku yi hattara ko in ce mu yi hattara shi ne Allah ya kira su kafirai kuma Allah ya kira su mushrikai dan kaji ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun mushrikai ne kenan to kuma da sai ya ce yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun kuma kafirai ne to ya zamu yi kuma cikin suratul baqara ce wal kafiruna hum zalimuna to ya zamu yi shi yasa dole sai ka fahimci yadda tafiyar take amma a cikin suratul bayyina sai ce lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi sai ce mi wal mushrikin sai ya bambanta saboda abinda ake son ka gane in ka ji ƙur'ani ya ce mushrikai galibi mushrikan maka ke magana da su su waɗanda yana kiran su ahalul kitabi saboda an ba su littafi wani lokacin ya ce bani isra'ila ƴaƴan annabi yaqub tun da shine ila din ko ba haka nan bane kullu ta'ami kana illa li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura shi annabi yaqub wani lokacin ya kira su da sunan ƴaƴan annabin Allah kenan su ƴaƴan babban gida ne wani lokacin kira su ma'abuta littafi saboda an ba su littafi to wani lokacin sai kira su mushrikai an gane ko wani lokacin sai kira su kafirai to in ka ji qur'ani ya ce mushrikai galibi mutanen makka ke magana akan su in ka ji qur'ani ya ce ahlul kitabi to amma su ahlul kitabi su kan su kafirai ne kuma mushrikai ne ina fata an fahimci ne to menene me yasa suka zama mushrikai saboda sun hada Allah da wani me yasa suka zama kafirai domin sun fita daga cikin addinin musulunci domin duk wanda ya hada wani da Allah mushriki ne kafiri ne dan haka kenan babu ganka ji tsoro kace can Qur'ani ya kira su mushrikuna ya kira su kafiruna mm nan mushrikun da kafirun da zalimun duka manyan ne ake nufi manyan waɗanda suna fitar da mutum daga cikin musulunci in kuma an ka ce wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci ne akwai zalunci da bai fitar da mutum daga cikin musulunci akwai shirka riya shirka ce ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci akwai munafici al'amali ba annifaqul i'tiqadi ba al'amali bai fitar da mutum daga cikin musulunci ayatul munafiqi thalath idha hadatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha atumina khan akwai mu'asi sabon da ke fitar da mutum daga cikin musulunci akwai sabon da bai fitar da mutum daga musulunci in ba haka ba za ka yi tawili ka kafirtar da mutane daga da dama karshe kuma ka dauki makamai ka je kana kashe mutane kana cewa kana jihadi Allah kai mana tsari malam mu je aya ta gaba saboda lokaci ya fara tafiya
والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa alladhi huwa dhamiri shina komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala haka ne ko an gane ko malam yace bayanul jumla ko kuma fara da jalalaini yace huwa alladhi arsala rasulahu Allah shine turo manzonsa Muhammadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya li yuzhirahu yace yu'liyahu dan Allah ya daukakar da shi a'lahu kenan ya daukakar da shi zuwa sama li yuzhirahu dan ya daukakar da shi ala dini kullihi akan dukkan addini jami'il adyan kenan dukkan addinai al mukhalifa lahu da suka saba ma addinin musulunci walau karihal mushrikun ko da mushrike sun kyabaci hakan ga walau karihal mushrikuna zalika التحرير والتنوير يتشي وقه هو الذي أرسل رسوله بيانا لجملة ويأبى الله إلا أن يتم نوره Allah ya kiya sai ya turo manzonsa ko ba haka bane sai ya cika haskensa to bi annahu arsala rasulahu bi hadha ad-din ta wasita hanyar da zai zai zai abin nan zai yada wannan abin nan zai cika hasken su shine sai ya turo manzo manzon nan sije zai kwashe muku bayanin addini duk abinda Allah subhanahu wataala yake so kenan bayani ne na jumlar wa ya'ba Allahu illa an yutimma nuruhu kamar wani ya tambayi Allah to ta wace hanya ne sai Allah ce huwa alladhi arsala rasulahu ga manzo na an turo in kuna in kuna bukatar kusan ta yadda za a yi a cika hasken nan to gashi nan huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun mun fahimci wannan ko to da yace huwa alladhi an gane ko nan ana iya cewa huwa arsala rasulahu mu fahimci wannan da kyau alladhi in an ka kawo ta wurin da babu bukata ko huwa in an ka kawo ta wurin da ma'ana tana iya tabbata ba sai an kawo ta ba to tufidul hasr in an ce huwa arsala rasulahu Allah ya turo manzonsa amma an ka ce huwa alladhi arsala rasulahu Allah shi kadai ne ya turo manzo kenan ba wanda ya isa ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ba Allah da haka nan sai a ce bokanci ne ko aljannu ne ko wani ne ba wanda ya isa irin wannan sako sai Allah kawai isa ya turo shi huwa alladhi arsala rasulahu bil huda Allah shi ya turo manzon shi bil huda da shari'a wa dinil haqqi sannan da ni da addini na gaskiya sai ce yuzhirahu ala addini kulli dan saboda wato abin nan yuzhirahu ya daukakar da shi ala addini kullihi akan dukkan addinai to anan al sai ka gane cewa mi jinsiya ce domin addini ba guda bane muna fahimta ta addinai na gaskiya guda ne amma na ƙarya suna da yawa to nan da yace alal dini nan yana nufin alal adiyan al jinsiya ce wal asr innal insana lafi khusr tace mi illa alladhina amanu kaga da dan adam guda ne za a ce illa alladhina amanu ba zai yi ba dukkan mutane ake nufi jinsin dan adam to ita ake kira al jinsiya akwai al ahadiyya akwai al istighraqiyya umumiyya urfiyya akwai al istighraqiyya wacce ce ka riki to wanda jinsiya kin koda abu guda ne sai ya koma jami'i كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب duk annabawa littafi guda aka basu a'a wa anzala ma'ahumul kutub aljinsiyya ce to nan li yuzhirahu ala ad-din kullihi dan Allah ya daukakar da shi akan dukkan addinai ake nufi ma'ana duk addinin da ya saba mishi wanda ba na gaskiya ba aljinsiyya ce domin an ce kullihi ai alal adyani kulliha akwai addinan da ba na gaskiya ba kasan wanda an ce addini sai ce musulunci wallahi ba haka ake nufi ba dana ya dinu ya ce bashi dana ya dinu ya samu sakamako dana ya dinu ya kama addini maliki yawmi din Allah shine wani kamata dinu to dana ai aljaza'u nan take nufi dana ya dinu kama da abu al'adarka dana ya dinu ya ci bashi dana ya dinu ya rike abu matsayin addini to nan aladdini akan addini to addini ba musulunci ɗaya ake kira addini ba a'a addini a wajen Allah musulunci ne inna dina inda Allah islam amma akwai addinan da ba na gaskiya ba yanzu in ka tayi nan kasar India zaka iske addini ya kai ya fi 700 addinai kala kala daban-daban shi yasa Allah ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'bidun ma abattum wala antum a'biduna ma a'budu fatani lakum dinukum waliyadi ashe kaga su mushrike suna da addini shirka gumki da bautar gumaka kafirci ce waliyadi ni ko addini yana ganin shi addinin musulunci na fata an fahimci an gane ko to wannan addinin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya sifanta shi a cikin ayoyi daban-daban duk Qur'ani ya zo da shi bayanin wannan addini qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqiman dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikeen qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin da Allah ya turo shi bil huda shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya to mene ne bambancin tsakanin shari'a da addini na gaskiya jama'a ha mu anan ba mu gane na an ce bil huda da shari'a dinul haqqi kuma addini na gaskiya mene ne shari'a mene ne addini na gaskiya mun fahimci wannan dole sai in kana hankaltawa sai ka biyo ka wuce aya bil huda da shari'a wa dinul haqqi da addini na gaskiya ka ta tafiya to ina ni ne ne shirya mini addini na gaskiya ina fata mun fice waɗansu malamai suka ce bil huda Allah ya turo shi bil huda shine da alqur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan wa dinil haqqi da addinin musulunci waɗansu malamai suka ce a'a bil huda Allah ya turo shi da shari'a shine musulunci wa dinil haqqi kuma da addini na gaskiya me yasa ya bambanta duk da yake abu guda ne amma sifofin shi suka bambanta ko wani akwai abin da an ka hankalta ma bil huda don a nuna maka duk addinin da ba musulunci ba ba mi ba ba shari'a bane wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin wa dinil haqqi kenan shine addini na gaskiya mafhumuhu jami'ul adyan allati tukhalifuhu fa hiya adyanun batila shi yasa kira ta dinul haqqi don akwai addinan da ba na gaskiya ba sai ya bambanta maka sifofin don ka gane shi addinin musulunci shine shari'a kuma shi addinin musulunci shine addini na gaskiya walau karihal mushrikun ko da mushrikai sun ki haka masu har da qur'ani cikin suratu safi da wannan sura suratu mi suratu tauba waɗannan ayoyin suna kama da juna kuma sai ka rike ka'idodi kun san na taɓa faɗin ƙa'idodi na huruful hija'iyya in kaga ayoyi suna kama da juna to ka nemi waccan da wani harfi take fara waccan da wani harfi take fara idan ka gane waccan tana fara da harfi kaza harfi kaza sai ka diba cikin huruful hija'iyya wanne ne gaba in can cikin huruful hija'iyya wannan shine gaba sannan wannan kenan ala hasbi tartibi huruful hija in wancan yake farawa sannan wannan sai ka ce ala aksi tartibi huruful hija sai ka rike ka'ida mai kyau kuma cikin ayoyi daban-daban bari in ba da misali nan ya ce walau karihal kafiruna ko sannan ya ce walau karihal mushrikuna to kullum sai ka ce kam kafun mimun mun fahimci wannan to in ka go cikin huruful arabiyya sai ka ce alifun ba'un ta'un fa'un jimun ha'un kha'un dalun zalun ko ba kana bane ra'un zayun sinun shinun sadun dadun ta'un za'un ainun ghainun fa'un sai ka ce mi kafun kaga kafun shine na farko lamun sai ka ce mi mimun ashe cikin larabci haka suke jeri to sai ka ce kam walau karihal kafiruna kaga kafun ta shigo na biyu walau karihal mushrikuna in ba haka ba kullum sai ka je wata rana kayi gaba nan kayi baya masani ko ka kaida ta yake wa to sannan kuma can wallahu mutimmu nurihi ko mutimmu nurahu a kirawo idan muka yi bayani a can cikin suratu as-saf nan ko wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu sai ka bambanta tsakanin su can mutimmun ne mutimmun mutimmun nan ko wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun ban sani ko mun fahimta ba to nan Allah ya faɗa akwai abin da malaman tafsiri suke cewa kafin mu karanta aya ta ƙarshe saboda lokaci ya fara matsowa at-ta'lilat idan ka iya wannan ta'lilat al-asbab kasan sababban abu da za a baka maudu'i dubu zaka iya fitar da su a lokaci shine ka san dalilin da yasa abu ya faru shine at-ta'lilat daga al-illa ne na Allah ya faɗi daga cikin dalilan turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi dami liyudhhirahu ala dini kullihi to duk annabin da Allah ya turo dan saboda li yuzhirahu ala al-adyan al-batila allati tukhalifu din al-islam wagga wagga illa ta shafi dukkan annabawa daga cikin dalilan da suka sa Allah ya turo annabawa don mi don saboda ya yanke wa mutane uzuri rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul daga cikin abin da ke sawa Allah ya turo manzanni don mi don aima mutane bayani su gane gaskiya wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun daga cikin abin da sa Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda a gane alqur'ani ayi tunani an gane ko wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun daga cikin dalilin turo manzanni shine a tabbatar da tauhidi an gane ko hadha balagun lin-nas wa liyunzaru bihi wa liya ya'lamu annama huwa ilahun wahid wa liyadhakkara ulul albab daga cikin dalilin turo manzanni da Allah ba su littafi saboda ayi hukunci da littattafan da Allah ya turo musu alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi sai ce mi liyahkuma bainahum ko liyuhkama bainahum aw taqra'a an gane ko inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah ashe sai ka gane Allah ya turo manzanni don yanke uzurin mutane walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin kaji abin da sa Allah turo musu manzanni Allah ya turo manzanni don kaza don kaza don kaza akwai illa wanda Allah ya faɗe ta karara akwai wanda illa istinbadin ta zakai Allah dan ya tabbatar da gaskiya ya kore ni ya kore ƙarya shi sa Allah ya turo manzanni dalilai dalilai dalilai dalilai dalilai sai ka fitar da su mun fahimci wannan wannan shine abu magana ta ƙarshe shine cewa ashe ahlul kitab manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi na sahih bukhari na abu huraira al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ba zai cire ilimi lokaci guda ba inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah ba zai cire ilimi ba lokaci guda sai dai Allah zai dauke ilimi bi qabd al-ulama Allah zai dauke manyan manyan malamai sai a samu ru'usan juhalan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a nemi ru'usan juhalan kawuna wanda suke jahilai ana nufin wato kattan kaddara don ba kai ne aka nufi tun da kai shi kadai bai rayuwa ana nufin waɗansu mutane da musamman waɗanda ke son a gane su manya ne su yi mutum gashi gashi da rawani wanda kasan ni amma babu karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a tambaye su fa aftau bi ghairi ilmin za su yi fatawa babu ilimi kawai su taba mutane fatawa fa dallu wa adallu sai su kace su kata to karshen duniya kenan ai hattara wanga hadisi na cikin sahih bukhari alaramma kenan ba malaman ahlul kitab dai wannan ta shafa ba mu ma malaman musulmi mu yi hattara kan mu riki malaman mu ko ba kana bane abin bauta mu ce malam wani baya kuskure a'a ba haka nan bane wannan ba akida ce ta ahlus sunna ba kuma kan mu dauki jahili da muka mutun da babbar riga mu ce malami ne mu tambaye shi a bincika in yayi karatu sannan ayi tambaya ko ba haka shi yasa wani mutum kullun yana zuwa masallaci kafin liman ya zo kullun ya zo shi yana ragal malam da liman da ladan zuwa masallaci ranan sai liman bai zo ba yan ka ce a to ga magadin su nan ga an ka ce mallam bismillah shi kuma iya karatu bai ce a ban shi akai akai ga da matsa mai ce ka wallahi ban shiga tun da babu karatu akai akai ce ka ku saurara ku ji ni ma muna amma ratibi ko san akwai liman ratibi to shi kuma ma muna amma ratibi Allah ya kyauta Allah ran makaranta ayin mu samu ladarta ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu innaka والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh